ثبت الناس بالحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا في السفر amma ba'ad bayan abin da ya gabata a sharaɗin lawo kalbi wa kalbaka da alwar da yake Allah Ubangiji ya haskaka zuciyata da zuciyarka da haska ke da yaƙi tabbatarwa wala dafali wa laka bimma da dafali auliya ilil muttaqi Allah ya jirka da tausasawa rahama gare ni da kai da irin tausasawa da rahama da ya ga ne masu tsoron Allah الذين شرفهم الله بنزل كرسي wanda Allah waɗanda Allah ya ɗaukaka da gara baƙin nan ta tsallike shi a nuzul abinda aka tattala baƙi na biyafa to shi ya musu tattalin wannan biyafa ta tsallike da aka kewa irin nashi su ba ga wata'ala to Allah ya samu cikinsu wa'awu hasha ummin al-khaliqati bi kunsihi waɗanda ya sa su ganin kewar zama da halitta saboda ɗiban kewarsu da ɗiban kewa ta Allah subhanahu wata'ala in ka saba da ɗiban kewa da Allah subhanahu wata'ala to za ka kyamaci ɓata lokacin ka cikin halitta wanda kuma ya yi damu da halitta ya manta da ɗiban kewa da Allah sai ya zama su ne abin da ka sha makance shi daga jin daɗin ibada shi وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته بما ملا قلوبهم حبرة وخصهم يكيبن جيسو بما ملا قلوبهم لابن جيكا سكترسو حبرة دفرين جيكي من معرفته نسني شيشي الله وتمت يسأل الله wani irin daɗi da yake ji a zuciya ce Allah ɗaya sai ya kai shi ta rana mun dawo daga su fito da shi ba da murtala an ka sa ƙwa'ani can sai ni shi ya ce alhamdulillah muna godiya ga Allah da ya keɓance wanda jin daɗin fahimtar magana Allah abin da sarakuna da masu kuɗi ba su samu da shi ne Allah ya keɓance da jin daɗi ya cika zukatansu da shi don ma'arifar na sanin Allah wa mushahadati da mushahada ajayi malakuti ma makan malakutun lahi wa asari kudratihi da gurabun ikon Allah wa wallaha uqulahum bi azmatihi hayratan wa wallaha ya gigitar da uqulan hakulansu hayratan da ɗemuwa bi azmatihi cikin girman Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'alu hambahum bihi wahidan sai suka sanya abin kularsu da himmatarsu da ubangiji shi ne ɗaya wadda mai rufi dare da gairahu mushahadar ba su ga wani mushahada wani abin gani ba cikin duniya da lahira in ba allah ba fi kulle shirin lahu ayatun ta dullu ala annahu wahi fahim bi mushahadati jamalihi wa jalalihi yatana'amu fahim su wannan bayi na allah tsalkaka ya tana abu da suna jin daɗi da ni'imtuwa bin mushahadati mushahadar jamalihi jamala ta Allah wa jalalihi da jalala ta Allah wa baina athari qudratihi wa ajaibi azamati yataraddadu wa yataraddadu suna kai komo baina athari qudratihi tsakanin gurabun kudura shi da cikakken iko na Allah wa ajabi da mamakan azamatihi girman Allah wa bil inqida'i wa bil inqida'i ilayhi wa tawakkul alayhi yata'azzazu yata'azzazu suna girma da daukaka da buwaya bil inqida'i da yankuwar su ga barin komi ilayhi zuwa ga Allah wa tawakkul da dogara alayhi ga Allah lahiji da bisari qawlihi qulillahu thumma dharhum fi khawdi wal 'aruj suna furici da harshen su ba ƙaƙƙautawa da sadiki ƙauri da mai gaskiya da abin gaskatawa zancen Allah da Allah ce kulilla ce ne Allah da aikinka da zuciyarka da halinka Allah kawai don ka rike Allah sun mazararru sannan ka ba halitta yal'abu su ta wasa fiye haudihim cikin kutsa su da abin kutsa su to abin da ba Allah ba wasa ne Allah ne kawai shi da wata kuce to bayan naka yana magana da ba'isin da ya sa ya littahid a shi ba ya ce kai bawan Allah abokin magana ta kararta alayyar su'ala ka kwanko matambaya ta yi mazmu'in cikin yan maka wani littafi abun tarawa ya tazammanu ta'arifa duka dalil mustafa alaihi salatu wasalam wanda ya kunshi sanar da alƙadari da darajar manzo Allah abun zabi sallallahu alaihi wasallam maka littafi wanda ya kunshi sanar da ƙadari da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yajibu lahu min tawqir wa ikram da abun da ya wajaba ga manzon Allah shine abun da ya wajaba akan halitta dangane da annabi sallallahu min tawqir najin nauyi ne a zuciya shi ya muharin qal alaihi salatu wasalam ba wai qala wa da sunan ma ba ko rasulun ba ba sai dai qala sallallahu alaihi wasallam ba sunan cikin sabai wani haka bai sarrafa yawan suna annabi sallallahu alaihi wasallam mas'ud sai ya kawai doke wuta sai ga zai mutu can sai ya dawo sai ce haka za au misalu haka za au shehun ka haza ci haka ya kamata in ka ji sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauke wuta kawai ka ce ka mutu kusafi ya ce ko kusa da haka ko wani abu kamar haka amma gatsal ka wani sunan maza Allah sallallahu ba a yi dole ka ji nauyi ne ka zuciya duk abin da ya shafe shi wai kiram da girmamawa kana so in gaya maka wannan wa ma hukum man lam yuwaffi wajiba azimi zalika al-qadar kuma ya kunshi bayani akan hukuncin wanda bai cika abin da ya wajaba da girman wannan alƙadarin annabi Muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam aw qassara fi haqqi masbil jalil kula mata zufuri ko ko ƙasa da ya takaita kula mata zufuri ko da kamar dauda akai ba min haƙƙi na ba da haƙƙin masu bihi daraja da matsayin annabi su islamu aljalil mai girma me za a yi mishi kasan in ka rena allah ka zagi allah da an taso ka tuba sai a kaɗe ka da allah amma in ka faɗi magana banza game da manzan allah su nasa ko ƙaƙa take aka taso ka ce ka tuba asir eh to asir wura da kai da allah amma mu sai mun kashe ka ya tuba to ho amma dai haƙƙi ne sai an kasai وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأنبتنا في ذلك من مكان وأن أجمع لكم إن تارى مكان ما لأسلافنا أبن أجمع لك أيام لكلك وأنبتنا لشواغمنمو في ذلك cikin bayan da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya wajaba na girma shi da jin nauyi ne da kuma yadda za a yi hukunci ga wanda ya wulakanta ko kamar dauda akai ba min makala da zantuttukan suka wada da haka wa bayyana hudutar zidu suwarin wa amsal kuma in bayyana abubuwan da ya gabata ga magabata da sauka shi da bayanin surori da ko misalai in kawo maka abin da zai bayyana mai shi na abin da ya faru an yi kaza an yi kaza an yi kaza to abin da ka nema kenan kaya ta yi ina kyalewa kaya ta yi ina kau da kai fa'alam to ka sani akara makallahu kai dai Allah ya girmama ka to ka sani annaka kai hambalta ne fi zalika amran imra ka dora ban al'amari mai nauyi mai ana ca mai muni saboda in na shiga ciki ni kuma ne abin da bai dace ba na halaka shine muni abin da ka sani ba wai in yi bayanin ba to ni na san alƙadarin manzon Allah sallallahu sannan ina iya shiga in fita ban taƙaita ba ko gaba dauɗa aka yi ba shi ne muna amurin amurin imran hambalta ne ka dora mana aure al'amari imran mai girman laifi min zalika na wannan in ban samu muwafaka ba war hakata ni bima nadabta ni ilaihi usran ka dora mini ka kallafa mini abun mai wuya cikin abun da ka nemi in yi maka wa alƙaita ne bi ma kallafta ne murtaƙan saban ka hauhawar da ne murtaƙan mahauhawa saban mai wahalar hawa bi ma kallafta da abin ga da ka tilasta man in yi maka mala kalbi ru'uban abin da cika zuciyata da tsoro da hirgita ina so in yi saboda yamma yamma na ɓoye ilimi Allah ya yi alƙawarin azaba ga wanda aka nema ya bayyana ilimi ya ƙi bayyanawa don kuma na ce bayyana maka ga abin da ka tsoro kada in je ceton wasu niyan halaka shine hirgita da cikin zuciyata bayan alkalama fi zalika ka sani magana cikin alkadarin annabi sallallahu alaihi wasallama yastad'i taqdira usulin shina kira yana neman kaddara da sanin da jawo asallan addini da kowane irin ilimi wata harira usulin da rairaye wasu fasulla da babobi ba magana guda ba ce za a zo ai sai an karkasa ta fasali fasali wal kashfa an gawamida da yayi gawamida abun masu zurhi yanzu in yi bayani a kansu wada ka'ika da abun masu zurhi min ilmin haƙa'iƙi na ilimin haƙiƙi kaga gawamida da da ka'ika ga an kamata ya kaji wasali kasa ba saboda malayan su rufu sai wasu nisan mai zo an ga waliga wadda ta yi kama ka cewa an ga waligi don ka iya na na ilimin hakiku min ma ya ji daga abin da ya waje badin nabi ga annabi sallallahu alaihi wa ilaihi da abin da za a iya raba mashi a dangana shi gare shi ba wai ka ce shi na da aibi ba kama dangana wani abu mai aibi gare shi to haramu ne kuma halaka ce kuma ya wajabta kashi ga wanda ya haka au ya mutane ko ko abin da ya hannu gare shi ko abin da yake wajibi ne tabbatar mai da shi akwai abin da yake kuma haramun ne ka tabbatar mai da shi au ya juzu alai ko ko abin da yake ya halatta gare shi dan ka faɗe shi amma kuma ka san halatta ta gare shi ba irin ta wanda ba shi kamar rashin lafiya halal ne gare shi amma ba zai kai shiga na ƙasa ba da sauran abubuwan da yake nashi akwai wani bayan da ke bashariyatuhu sallallahu alaihi wasallam bashariyatuhu aya ce na ma'ana basharun mislukum yuha ilayya to in ka ce basharun mislukum din nan mutum ne ka ba ku amma ka koma yuha ilayya to in ka ce za ka yi bayani bashariyar manzo Allah za ka lalle mutum ne yana da iyali yana da yara yana da 'ya'ya yana da komi yana da shi amma ba irin na ba kai mutum to shi ne abin da yake ya halatta a matsayin na mutum ba kar ka wuce wuri da kwatan dashi da kai ko waninka sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatan nabi war rasul da kuma sanin wa annabi wa an manzo sallallahu alaihi wasallam war risala war nubuwa da kuma da ita wa risalati wa ma'rifati war risalat da sana abin da manzanci wal nubuwati da abin da annabta wal mahabbati da sana abin da asoyayya wal khullati da zama badadantaka Annabi Ibrahim Khalilur Rahman maza la ya ce wa ana habibullah to me bambancin habib da khalil wa khasa'is da sanin keɓance keɓancen daraja na hadin darajatul aliyya na wannan daraja madaukakiya wahahuna to a nan wa bayanin gada da in ce zan kutsa ciki in yi da wasu lu'alu'ai mahamihu fi hun akwai dazuzzuka masu yalwar gasken gaske da harufi halkata wanda durwa ko ɓanɓarwa wata tsuntsuwa ce wadda ta shan ruwa kusan tafiya wata guda in ta ji kishirwa don gwaninta kuma inda fukukin dama ya taba ta dawo sai na hagu ya taba wani saboda sana hanya ko ita ta shiga ciki za ta yi ɗemuwa wata kasar mai halkada kuma ta kana takaitawa ga bi wannan wuri a kayan da ake so wa majahilu wuri ne wanda yake ba a saba bi jahiltaccen wuri ne ta dillu fi halahlam hankula suna bacewa in suka kutsa da tunani da bidar sanin waɗannan abubuwa illam ta hatadi bi alami ilmin in ba ta shirya ba da wani alami alam kamar duwatsu kamar wani abu wanda zai sa alama shine shaida na gane wuri kaza wuri kaza dokar daji sahara in baka san wuri ba yau za a ce in ka je wurin dutse kaza to ka bi dama in ka je akwai yace kaza ka bi hagu shine alam jami kenan na ilimin sani ya zama yana da wannan abubuwa da ka shirin da shi na ilimi wa nazarin sadidin da kuma duba na abin da yake makatarci daidaitacce wa madahiru akwai wurin darjewa madahada guda jam'i madahiru wuraren darjewa ta zillu da alƙada wanda duwatsu ke darjewa a wannan wuri in ka zo hadara ta nubuwa ba ta musama saboda allah ka taba shi amma in ka taba halar nubuwa allah bai kyale ka in lam ta in bata dogara ba ala tawfiqin min Allah akan tawfiqi muwafaqa daga Allah subhanahu wataala wata ayyidin da kuma karfafawa lakin ni sai dai ni lima da jautu na karba maka zan yi saboda abin da na kaunace shi li gare ni ni da dai wannan aiki in na samu muwafaqa wa laka da kai fi hada su'a wannan tambayar da kai dan baka damu ba ba ka son wannan jami'in ba za ka ce ai maka ba wal jawabu da kuma ni ladata na baka amsa na maka abin da kake so a wannan na gurce shi gare ni da kai min nawalin na baiwa wa sawabi da lada na shine bi ta'rifin kadarihi lada da kyauta da baiwa na sanar da kadarihi alkadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gwabi wa khuluqihi da dabi'u ne al'azim mai girma wa bayanin khasaisi da bayanin abubuwan da Allah ke bance shi da su allati lam tajtami qablu fi makhluqin wanda tunda ake bata taba haduwa cikin wani abun halitta ko wani iri kuma ya gano Allah ta'ala bihi min haƙƙi da abun da ake da shi na wajibi wanda Allah ya dora mutane zama kamar bashi ne Allah ya dora mutane min haƙƙi na cika haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi huwa wanda yake shine arfaqul huquq mafi daukaka haƙoƙa ba wani haƙƙi kamar haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sai gidan ladina fi kitaba ga waɗanda aka ba littafin yahudu wa nasara su tabbatar da gaskiye shi wa yazdanin ladina amanu imana waɗanda kuma suka yi imani su ƙara imani alhamdulillah za mu tsaya Allah ya